الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ‘ya'yan uwa musulmi masu kallonmu da sauraronmu a cikin wannan gida na talabijin da rediyo na banfere a ƙasar nan tamu mai albarka ƙasar Nijar kuma a cikin babban birnin Yamai muna tare da ku a wannan lokaci na ranar Juma'a wato karfe tara wato na safe a kowane mako tare da babban shehin malami sheik abdulmalik ya'yan wa musulmi a yau dai muna hudu ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1444 wanda ya daidai da 30 ga watan tara shekara ta 2022 miladiya wancan watan rabiul awwal wato bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan miladiya kenan ta haihuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam to yan uwa masu kallon mu da sauraron mu sati biyu da ya gabata malam ya tattauna mana akan maudu'i na ko kuma yayi mana shimfiɗa akan maudu'i na alhibs to duka sati biyu da suka gabata wato ya zanto mukaddima ne da shimfiɗa to amma muna fatan wannan sati bi iznillahi ta'ala malam zai shiga cikin maudu'i kai tsaye muna wa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa malam iko wato faɗin daidai kuma mu ma ya ba mu ikon saurara daidai tare da aiki da abin da zai gaya mana mune masa fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya masa jagora a shek abdulmalik faddal بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وقاعدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu a wannan kafa ta yada labarai ta TV da rediyo ta Banfere muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci da kuma sauran ‘yan uwa da suke aiki ga waɗanda ba a ganin su masu kula da na'urori. da kuma malam sani da muke tare da shi a cikin wannan wato studio kenan to insha Allah ta'ala kamar yadda dai malam ya faɗa cewa duk sati in Allah ya bamu iko da dama a watanni guda bakwai zuwa takwas da muke zuwa wata bakwai kenan ko muke zuwa kafin ramadan mu je hutu to kamar haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddari mun samu damar ikon halarta muna fatan mutane sun tashi lafiya to kamar yadda malam ya gabatar da bayani sati biyu da suka gabata da muka komo karatu wata shimfiɗa ta gitto to wannan shimfiɗar wadda take da alaƙa da wato qadayal mu'asira kamar ababe da suke faruwa waɗanda ake kira annawazil ko almustajiddat an gane ko ko alqadayal haditha duka dai zaka iske waɗansu malamai suna faɗa kansu to da muka ga akwai muhimmanci duk da ba kan wannan abin muke son mu yi karatu ba amma wani lokaci idan mas'ala ta bijiro mai muhimmanci wuce ta kamar sai zamanto ya bar baya da kura kamar da suke cewa to shi yasa muka yi kokari muka samu muka dan ce wani abu to insha Allah yanzu ma za mu shiga cikin karatun mu gadan gadan da izinin Allah subhanahu wataala muna fatan Allah subhanahu wataala ya kasance shine jagora cikin wannan karatu gare mu da zamu gabatar karatun nan zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya malam maudu'in da zamu tattauna akan shi shine maudu'i na al ko ba haka ba tare da Isa malam Isa alaramma Isa sati biyu muna cewa za mu yi kan alhibs sai shimfiɗa ta zo ta cinye kuma a zo a ce za a yi bayani kan alhibs sai shimfiɗa ta zo ta cinye to amma da yau da yarda Allah shimfiɗa ba za ta cinye ba za a yi karatu abinda na so na ƙara kafin in shiga cikin mustalah na alhifz abu biyu ne na farko mun yi bayani kan qadayal mu'asira irin yadda suke shiga cikin fage daban-daban ko ba haka ba mun kawo kuma littattafai da malamai suka rubuta cikin wannan fage to sai da manta da wani littafi na fiqhu nawazil zaka fiqhu nawazil az-zaka kamar mas'aloli na zamani waɗanda sun ka shafi zakka waɗanda can da babu su to akwai wani malami yayi bincike doktora a jami'atul imam sunansa abdallah bin mansur ina ganin al-ghufaili to shi ya bincike na doktora kuma akan matsaloli na zakka waɗanda na can na yanzu ne suka faru a can da babu su ba wai hukumce hukumcen babu su ba amma wani salo ne na mu'amala ta zamani yazo wanda yana buƙatar a haɗa shi da nasi idan mutane su fahimci abin da kyau ba muna ganin kamar mun fi magabata sani ba ne koko wani abu a'a wani abu ne zai zo wanda a can da babu shi to madalla sai a ga ya za a yi a hada shi da nassi kamar kiyasi yawa a yi kiyasin waɗannan mas'alolin tunda Allah bai mance da komai ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai boye komai ba so wannan littafi yana da kyau kwarai da gaske ɗalibin ilimi ya mallake shi ga waɗannan mas'aloli ko kuma ko ba wanda littafin ba dai yana iya bincike kan mas'aloli da suka shafi zakka a zamanin nan wannan ɗan misali ne muke bayarwa sai abu na ƙarshe wanda zan faɗa shine akwai wani karatu da muka yi akwai a gidan wani tv da ake kira tv duniya tele duniya mun faɗi wata mas'ala game da waɗansu ababe da shugaban ƙasar libya wanda ya so ya gabatar to sai aka yi kuskure cikin faɗar magana ya so ya yi banki na ba da lamuni kamar kasan kasashen turai suna da banki na bada lamuni na bashi na duniya to gaddafi so yi na afirka kuma ya zuba masa kuɗi kuma zai zuba abin da ya kai ina ganin kaso ko 80 cikin 100 haka ko fiye ma da haka an gane ko to sai ni ce za a yi shi ne a ƙasar gabon to ba a ƙasar gabon aka so a yi shi ba a ƙasar kamaru ne kenan cameroon ne aka so a yi wannan abin nan don yan uwa masu bincike ko da sun cimma wannan tarihin su san ga hakikanin yadda al'amarin yake to wannan shi dai ne abin da nake son shimfiɗar ta ɗauka sai mu shiga cikin karatu to a karmakallah za mu yi bayani ne yau kan mustalah na alhifzu alhifzu shine malam bahaushe yake ce ma harda to shine kuma da english kamar ko da faransanci ana cewa memorize memorize shine ka sa abu waɗansu da cewa a cikin kwakwalwa to za mu zo mu yi bayanin shi cikin kwakwalwa ne ake saka shi ko a cikin zuciya an gane ko to da english galibi in za a kawo verb abin suke ce ma verb za a ƙara mai to to memorize kenan ka haddace abu to know shine ka san abu wato K-N-O-W K-N-O-W ga masu karatun faransanci don kaka zo ka ce kunu ka san da faransanci komi sai an faɗi ko ba haka ba to don haka dai shine idan aka ce memorize to memorize shine memorize da faransanci shine ka haddace abu amma wani lokaci suna cewa apprendre par cœur apprendre par cœur da english suna cewa to learn by heart ko ko to learn of heart to off din nan da ingilishi kala biyu ne akwai off wanda ana sawa o da f akwai off wanda za a sa o a sa f a sa f biyu to wanga mai biyu din ne tunda shi wancan off galibi yana zuwa ne tare da sunaye shi ko wanga mai f biyu yana zuwa ne tare da fi'illai yawwa rufewa to kaga nan ka ɗauki abu sun ka ce by heart cikin kwakwalwa to kinan da english idan muka duba za mu ga ko da yaren faransanci wani lokaci za su ce an haddace cikin kwakwalwa memorizing ka fahimce ni ko memorize wani lokaci kuma su ce apprendre par cœur ko to learn by heart kenan suna da magana guda biyu su kansu yawwa to zaka iske tasirantuwa da wannan zaka iske ko kasashen musulmi wani lokaci su ce azzakira kaga azzakira wasu na nufin kwakwalwa to za mu zo mu gani shin wanne ne musulunci ya tabbatar da shi ina fata ana fahimta ta cikin wannan ana manta muna libya irin wannan ana yin daura akan abin da shafi kowatin zakira na'am haka kenan suna nuna cewa dai da kwakwalwar
ake haddacewa ko kuma mustalah ne wanda ya shigo muna daga turawa tunda su sun ce memorizing ko memory kwakwalwa sai sun ce memorize mutum ya haddace sai aka san tsammanin kwakwalwa ce take haddacewa to shi yasa za a zo a yi bayani menene matsayin shari'a mu matsayin shari'a ya dame mu ko ba haka ba to wannan fi'ilin da larabci kamar yadda muke faɗar asalin fi'ili hafiza yahfazu hafiza yahfazu fa'ila yaf'al fa'ila yaf'al wannan yana da kyau ɗalibin ilimi ya san shi a larabci kuma na faɗa ko ina yawan maimaitawa littattafan da suke kula da wannan fanni nan yankin mu musamman akwai littafin Sheikh Abdullahi bin Fodiyo kanin Sheikh Uthman bin Fodiyo rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin hisnur rasin fi ilmi tasrif baiti dubu ne ya rubuta a cikin ilmin sarf ya rubuta ma baitutuka da dama shi da alfiya cikin ilimin hadisi shi da miftahut tafsir alfiya cikin ilimin tafsiri da dai sauransu to amma kuma akwai mu'jamul wasit na majma'al lugha al-qahira shi wanda littafin yana da muhimmanci ta fuska shi ma sanin af'al zaka iske idan suka zo duk da yake su sun manta ko in ce ban sani ba ko mantuwa fi'ili wanda yake na da shadda kamar madda to shi ba sa faɗin asalin fi'ili madi din to kaku ga wannan ya kamata a ce an saka shi a ciki ina fata an finci tun da shi madda yanzu an rasa madada ne ko madida ne ko maduda ne kaga ya kamata a ce an san asalin sa to ban sani ba ko za su yi tunani kan wannan koko sun saka ban gani ba ku binciki na da bai kai ba amma da ni ban gan shi ba amma fi'ili mudari'i nan sun yi kokari zaka iske fi'ili mudari'i shi suna sa masa wasali amma misali ba fi'ili mudari'i suke rubutawa ba layi suke sha wanda kuma ni naga ya kamata a ce ba layin suka ja ba sun rubuta saboda ba kowa yake gane layin yana nufin fi'ili mudari ba kaga yanzu idan an ka kawo hafiza in ka koma cikin wannan littafin zaka ga an ja wani dan layi sai a yi mai kasra to in an yi kasra yana nufin kinan fi'ili mudari kasra ne in an yi masa fatha shi wannan layin to yana nuna cewa fi'ili mudari fatha ne idan aka yi masa damma yana nuna fi'ili mudari damma ne to kuma idan aka yi fatha da kasra kinan aka yi sama da ƙasa kinan yana ɗaukar kasara yana ɗaukar wato fatha misali to ba kowa ke hankalta ma wannan layin ba kuma da wasu da ke saman layi kawai wani in ya zo Allah ya kyauta yawwa to hafiza fa'ila yahfazu yana harracewa ihfaz sai a ce haddace to wannan shi ne asalin wannan fi'ili in ka duba cikin qawamisul lugha zaka ga in sun kawo wannan fi'ili wajen fassara shi in an ce hafiza shay za a ce harasahu wa sanahu harasahu shine ya tsare abu sanahu kuma ya kiyaye shi to duka wannan fi'ilin yana ɗauka wannan to amma idan muka zo wajen qadiya ta alhifzu za mu ga cewa shi alhifzu yanqasimu ila qismayn hifzul maddiyat wa hifzul ma'nawiyat kiyaye abubuwa ko haddace abubuwa ko tsare abubuwa kala biyu ne ko ka tsare abin da ake gani ko ka tsare abin da ba a gani bari mu bada misali ai ana cewa jami'an tsaro jami'an tsaro suna tsarewa suna tsare ƙasa da al'umma to kuma al'umma ai ana ganin ta suna tsare gidajen mutane suna tsare yankunan mutane suna tsarewa kan wata tarzoma ko barazana ta tashi a cikin al'umma to kaga abin da suke tsaro abin da ake ganin domin dan adam suke tsaro hissi kenan ko almaddi to amma kuma akwai almanawiyat abin da ba a gani abinda ba a gani sai a ce wane ya haddace alkur'ani wane ya haddace hadisi ko littafin hadisi wane ya haddace wata magana to kaga wannan maganar ai ba a ganinta to kenan kaga wannan sai zama to alhifdhu ma'anawi ne wane ko a ce ya kiyaye maganar da na gaya masa ai hafizahu to wannan kenan to bayan wannan kenan idan duk abin da za a cewa an haddace a duniya ka sashi gida biyu tashin farko wato ma'ana abin da ake gani ne ko abin da ba a gani ka san a ina ne za ka saka shi wannan da farko kenan to idan muka zo kafin mu shiga cikin karatu gadan gadan galibi ina son wani lokaci mu zo zuwa ga shin wai abin da ake haddacewa me matsayin shari'a akan shi domin mun kawo magana waɗansu sun ce ana haddacewa ne cikin kwakwalwa wasu suka ce ana haddacewa ne a zuci wasu suka ce a'a zuciya ita take haddacewa amma kwakwalwa tana taimaka ma zuciya to wanda su ne maganganu guda uku ni dai iya bincike na abin da na kai gari shi kenan waɗanda suka ce kwakwalwa take haddacewa sun yi kuskure ina fata ana fahimta ta mun faɗa a cikin makaratun da ya gabata Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin littafin sa Adwa'ul Bayan ke kawowa ya ma rubuta wata muhadara ya rubuta wata muhadara da wani dan kwaya tambaye shi kan wannan mas'ala din ya bayi wato karatu kanta yake nuna cewa wato waɗanda suke cewa kwakwalwa ita ke hada cewa sun yi kuskure domin alkur'ani Allah da ya halicci dan adam ya fi kowa sanin dan adam ya nuna cewa karatu a hankali afwan yana magana ne kan hankali hankali yana cikin yana cikin zuciya ba yana cikin kwakwalwa ba ina fata an fahimci yana magana ne kan hankali afwan yace dalili Allah subhanahu wataala yake cewa game da kafirai afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha afalam yasiru fil ard ba za su yi tafiya ba bisa doron kasa fayanzuru fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha su samu zukatan da za su hankalta da su to ga ka'idar larabci kuma ga ka'idar kowane yare a duniya ana danganta aiki ne zuwa ga gabarsa za a ce alfamu allazi yatakallamu bihi bakin da ake magana da shi al'ainu allati yanzuru biha ido wanda yake kallo da shi an gane ko al'udhunu allati yasma'u biha kunne wanda yake ji da shi ko ba haka ba kuma za ga Allah subhanahu wa ta'ala ma yana danganta wannan innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin alahum arjulun yamshuna biha kaga sai ce kafafuwa suna da kafafuwa da suke tafiya da su am lahum aidin yabtishuna biha ko yabtushuna biha a wata qira'a ko suna da hannaye da suke damka da su kaga sai danganta damka zuwa ga mi zuwa ga hannu am lahum a'yunun yubsiruna biha suna da ido su wadanda suke kallo da su am lahum adhanun yasma'una biha shin ko suna da kunne da suke ji da su kaga fil asli ba a danganta wani aiki sai ga gabar da take wannan aikin amma a can ilimin balaga wani lokaci majazi kamar da suke kira majazi ko uslubun min asalibil lughati al-arabiyya zaka iske an danganta ba zuwa gaba ba amma mai hankali zai gane abin da ake nufi ina fata an fahimci ni a ce nayi masa magana da ido na kenan ma'ana da ido ne masa ishara ina fata an fahimci ni tunda an san ido ba sa magana eh to kaga sai Allah ce fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha malam yace bai ce fatakuna lahum admighatun yaqiluna biha ba su samu admigha ya an ce admigha jam'i ne na addimaga ita ce kwakwalwa wannan ya nuna inji malam hankali yana cikin zuciya kenan sai mutane ga suna so su nuna mutum yana da hankali ko ba hankali ga ana yau wancan wancan ai haka ne eh ɗaukar ruwan mangare ba in ji waɗansu ko uku saura kwata ko jihar kwasa duk ana amfani da wannan to kaga shi ilimi shi ba sai malamai ba malam ya faɗi wannan magana ba ina sake maimaita danka wasu su abin ga shi ma ilimi sai malamai suka tabbatar da cewa yana cikin zuciya domin mi domin Allah ya danganta wurin shi sai Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul ankabut kafirai da suke cewa a sabkar da aya alqur'ani a sabkar musu da waɗansu ayoyi to shine Allah yake musu raddi yake laƙana ma annabin sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abin da ya kamata ya faɗa Allah ya ce awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim sai Allah subhanahu wataala ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm shi alqur'ani ayatun ayoyi ne bayyinatun waɗanda suke bayyanannu zahiri ana ana wato ma'anarsu ba boye take ba sai Allah ce fi suduril ladina utul ilm kaga fi sun kace tufidu zarfiyya tana nufin abu yana cikin abu in ce alkitabu fil haƙibati littafi yana cikin jaka ko mu ce sak ga mai jin faransanci ko ba haka ba ko sakot abinda ba ta suke cewa kenan kaga littafi yana cikin jaka kenan zarfiyya to da Allah ce alqur'ani ayatun bayyinatu sai ce fi suduril ladina utul ilm a cikin kirazza ko zukatan waɗanda aka ba su ilimi kaga wannan ya nuna ashe har da ce abu yana cikin zuciya ba yana cikin mi ba ba yana cikin abin da ba cikin kwalwa ba waɗansu malamai suka tafi cewa to eh lalle zuciya ita take hada cewa dan babu zancen a karyatar da alkur'ani amma kwakwalwa za ta iya taimaka ma zuciya wajen aiki tunda ai gabbai suna taimaka ma juna sai aka ce wannan to wannan ra'ayin ba matsala tunda bai karyata alkur'ani ba kwakwalwa kuma ta taimaka ma zuciya ai ba abin mamaki bane ina fata ana fahimta ta tun daga hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad alwahid idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma kaga misalin mu'minai al'umma ta musulmi yadda ya kamata ta kasance shine wajen kaunarsu da taimakon juna da tausayin juna kamar jiki daya idan jiki daya ya samu wato gaba ta samu matsala sai mi sauran jikin sai ya kamu da zazzabi da zafi kaga tana yiwa ido ke ciwo amma duk jiki yana zafi haka kamata al'ummar musulmi mu san to kaga wannan ijazi ne ijazi ne na zamantakewa wanda babu irin shi duk duniya babu wata sociology ilimi na sociology wanda ya kai ga wannan ina fata ana fahimta ta to amma wagga a ka'ida da bamu aiki da ita ita ce sanadiyar yau duk kasashen musulmi suna cikin tashin hankali domin wannan jiha ta taimaka a cutar da wannan jiha wannan kabila ta taimaka a cutar da wannan kabila wannan ƙasa tana da iyaka da wannan ta taimaka a cutar da wannan ƙasa wannan makaranta ta taimaka a cutar da wannan makaranta wannan eh, kamar bangare na al'umma ya taimaka a cutar da wannan bangare shi yasa kullum makiya suke wasa da mu da za mu yi aiki da wannan ka'idar mu ce ba mu yadda a cutar da dan uwanmu ba ba mu yadda a cutar da dan kasan mu ba ba mu yadda a cutar da jihar mu ba ba mu yadda a cutar da makaucin mu ba sai mu zauna lafiya kuma ya zama mutum kare makiya amma yanzu su ne kasashen mu suke juyar da musu yadda suka ga dama da musu ba mu yi aiki da wannan ka'ida ba wadda Allah subhanahu wataala ya faɗa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa au mazluma Allah subhanahu wataala ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wa ati'u Allah wa rasula wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin ayoyin suna da yawa amma idan aiki da su ne ke da wahala Allah ya taimake mu to a takaice dai kaga wannan cewa kwakwalwa tana taimaka ma zuciya wajen aiki wannan ko nasi na hadisi ya yarda da cewa gabai suna taimaka ma juna wajen ayyuka kenan yanzu daga yanzu zamu tashi cewa har da zuciya ita ke har da cewa kamar yadda imani cikin zuciya yake kafirci cikin zuciya yake ko ba haka ba mahalluhul qalb kamar yadda natsuwa cikin zuciya take wa tatma'inna qulubuna ina fata an fahimce ni to wannan kenan to yanzu sai mu zo cikin kalima ta alhifzu a cikin alkur'ani mai girma da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam tunda babu wani larabci wanda ya kai na alkur'ani kuma babu larabcin da ya kai larabcin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan kalima ta alhifzu ta zo a cikin alkur'ani wurare daban-daban to amma inda nake son in yi magana kanta ina son in yi magana ne kan sunayen allah kuma da saboda alaƙar su da aƙida ko ba haka ba kalima ta alhifzu wanda ya haddace ana kiran shi alhafiz shine wanda ya haddace ko ba haka ba ismu fa'il sannan akwai alhafizu hafizu fa'ilun to shi fa'ilun da shi da fa'ulun da larabci matsalarsa wani lokaci yana zuwa ma'anar wanda ya aikata wani lokacin yana zuwa ma'anar wanda aiki ya fada a kansa yanzu in ce alhafizu bi ma'anar fa'il bi ma'anar hafiz wanda ya hardace inda ce alhafizu bi ma'ana almahfuz abinda aka haddace bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz kaga nan mahfuz yana nufin abinda aka kiyaye to shi fa'ilun wani lokaci ya zama bai ma'anar fa'il wani lokaci ya zama tu ma'anar maf'ul to sai za mu zo cikin larabci da aqida dan mu abin nan malaman har da alqur'ani suke cewa suna Allah alhafiz da kalmar ta alhafiz cikin alqur'ani wuri ɗaya ne ta zo kacal a cikin suratu yusuf inda annabi yaqubu yake gaya ma ƴaƴansa fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin kenan suna na Allah alhafiz guda ne a cikin alqur'ani domin sunayen Allah tauqifiyya ne ba a kirkiro su da hankali sai dai in sun zo cikin nafsi a tabbatar da su kuma in ya tabbata Allah ake nufi saboda wani lokacin sunan zai zo ba Allah yake nufi ba wanda zamu zo kan shi to amma qira'a ta hafs da hamza da kisa'i da kharf su suke karanta fallahu khairun hafiza amma sauran ƙurra suna karanta fallahu khairun hifza tun daga shu'ba tun da shi rawi ne ba ƙare ba da sauran ƙurra hifzan kakka ɗauki ƙur'ani kaga wata ƙira'a fallahu khairun hifzan ka ce kai an yi ɓanna to can hifzan kaga nan ba wannan tana nufin harda kenan fallahu khairun zu hifzin ne kira Allah shi ne mafi alkhairin mai tsarewa amma fallahu khairun hafiz ita wata qira'a ta su hafs da rawi hafs da kuma hamza da kisa'i da khalaf na an ka samu suna Allah al-hafiz kenan a sauran qira'at din babu suna Allah alhafizu cikin alkur'ani na nan ya zo masdar zu hifz kenan nan za a kaddara mishi abin da ne masdar ne hifz hafiza yahfazu hifzan masdar ne amma za a kaddara mishi zu an gane ko sai a ce zu hifz shine ya zama sifa kenan zai zama to sifa min babil ikhbar amma ba a sanya ma Allah suna zu hifz shine nake son mu
can da ma'anar suna ne yawwa ba da dalla to ka je da bayani shi ka san akwai masu aqida kasu saurare musu zo su hado muna to sannan kuma idan muka duba kalima ta alhifzu ta zo cikin alqur'ani wal hafizina furujahum wal hafizati ko ba haka ba ta zo a abin nan da kuma sauran wurare da sun zo cikin alqur'ani to akwai kuma wani wuri da ta zo tana da iskali abin da yasa zan kawo ta saboda zaka iske waɗansu suna samun matsala idan suka iske abinda ba su fahimta ba cikin alkur'ani barakun su koma malaman da suka san wannan fannin da kyau kuma su koma manya-manyan littattafan da ke magana kan wannan fannin sai su nuna babu shi to kaga wannan matsala ce domin ba duk abin da baka sani bane ba ilimi ba dan ka jahilci abu ba shi kin kowa ya jahilce shi ba a cikin suratul nisa lokacin da Allah ya zo kan zancen mata ba nan nake so in tsawaita ba amma daidai wurin istishari nake so in tsaya Allah subhanahu wataala ya yi bayanin kan in an samu matsala tsakanin mata da miji da kuma irin matsayin da maza suke da shi akan mata ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd kuma qawwamuna ana nufin su ne masu tsayuwa akan al'amuran su ba ana nufin duk maza sun fi mata ba da matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a cewa ga wani namiji wanda za a kamanta shi da su ko ba haka ba kenan ba wai ana nufin jinsin maza ba yafi jinsin maza a'a me mata ana nufin a'a kawwamu da nan masu tsayuwa akan su amma inda akramakum inda Allah atqakum shi yasa ma aya a gaba ta yi bayanin akan me yawa abin me ake nufi yawa saboda ka san masu kokarin su kawo bincike ne ma mai yawa saboda a ijazi na musulunci ya kamata ɗalibai su bincike akwai abubuwan da shari'a ta dora ma maza da mata akwai inda shari'a ta bambanta maza da mata da mata to ka dauki waɗannan masalolin kai bincike kan su me yasa musulunci ya bambanta tsakanin namiji da mace wajen shaida ta bashi misali wajen zuwa wajen yaki mata ba su zuwa wajen yaki jihadi su yi jihadi me yasa to irin waɗannan sai ka samu hikimomi ka tattara mas'ala ko ɗari ko ɗari biyu ka ba da hujjoji kuma ka yi da'awa da wannan bincike ne mai yawa to ala ayyati hal Allah subhanahu wa ta'ala ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafiza Allah to nan qira'a bima hafiza Allah qira'a biyu akwai jamhur sun karanta bima hafiza Allah ga abinda Allah ya tsare qira'a ta Abu Ja'far wanda ɗaya daga cikin qurra'ul ashra kuma qira'a ce mutawatira bima hafiza Allah to yan kace bi ma hafizallah a zahirin larabci sai a ce abin da ya tsare Allah tunda Allah maf'ulun bihi ne ina fata an fahimci ni bi ma hafizallah abin da Allah ya tsare qira'at jamhur qira'at Abu Ja'far bi ma hafizallah ba Allah ba wani sai ce to ga qira'a ai bannata a'a idan baka santa ba baka san yadda take ba bari ai maka bayani lalle Allah babu abin da zai tsare Allah Allah shi ke tsare komai ko ba haka ba inna rabbi ala kulli shay'in hafiz ko ba haka annabi hudu ce ba Allah shi ke tsare komai to kaga ga bayyuwa mai tsare komai a ce shi kuma za a tsare shi wa zai tsare Allah ba wanda ya tsare Allah Allah shi ke tsare da sammai da kasai da abin da ke cikin su da komai ba afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm karshe yace wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul 'azim إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا إن الله كان على كل شيء رقيبا الله شيء كي سري كومي كنا كان بابو ذنتن وقع قراءة دا أنك تبي ما حفظ الله أتي أن سري الله تو أما يا ذامو يدو أنن قراءة دا تتبتا سيما لما يسوك تي توقع توجيهن تا شيني دا أنك تبي ما حفظ الله سيسونك تي ما كتوكيتا موصولية كاغنا ما مسألة تا يعني أنت موصولية بمعنى الذي كنا ندو إنك أنت ما موصولية تريتك سا الذي billazi hafiz Allah waɗansu malamai suka ce a'a bima hafiz Allah za a ɗauke ta ma na kira ce kenan shay'un asalin shi shay'un ne sai an ka kawo ma to wannan mun ƙara bayani kan shi amma za a ƙaddara mudaf bima hafiz Allah ai bima hafiza shara'i Allah an shahi mudaf an ka mudafun ilaihi matsayin shi domin cikin larabci akwai abin da suke cewa alhafu kuma malaman usulul fiqh suna kiran shi dilalatul iqtida abinda fassara shi ba ta yiwa sai an kaddara wani abu Allah subhanahu wataala yake ba da labari annabi annabi yaqub ayyansa suke ce masa was'alil qaryata allati kunna fiha ka tambayi alqaryar da muka fito kaga ku ga alqarya ai ba a zo a tambayi gari a ce kai gari mina na faru sai dai a ce a'a mutanen garin kenan was'al ahlal qaryati allati kunna fiha to bima hafizallah tunda azzatul muqaddasa la yumkin an yahfazha shay ba wanda isa ce zai tsare Allah Allah ne ke tsare kowa to bima hafiza shara'i Allah ko dinallahi ko hududallahi kenan matan da suke tsare iyakokin Allah ko suke tsare shari'ar Allah sai zaman to an kawo Allahu amma ana nuhin shara'i Allah ko din Allah in mutum mutum bai san wannan ba kaga zai shi abkacin banda ko ce wannan kira'a bata inganta ba ta inganta ko ce wannan ba qur'ani bane kaga an samu matsala in kai ka kore abinda Allah ya saukar ka ce ba maganar Allah bace kaga akwai hatsari ko kuma in nahawu na kaka ji baka san wani abu bakin nahawun kana ka sani baka san nahawun qur'ani baka tai ka ce eh eh kaza kaza kaza kaza kaza Allah ya kyauta kuma akwai littattafai musamman masu kula da wannan littafi na ad-durrul masun fi ulumi kitab al-maknu fi ulumi al-kitab al-maknu yake na as-samin al-halabi da kuma al-bahr al-muhit na abu hayyan at-tauhidi da kuma i'rab al-qur'an al-karim wa bayanuhu na muhammad muhiddin darwish wannan na dan ba da wadansu ne daga cikin su kaga mutum sai da ake tauji akwai kuma qala'idul fikr fi tawjih al-qira'at al-ashr wannan suna taimakawa ɗalibin ilimi ya san wannan to wannan kenan sai mu je zuwa ga kalma ta alhifzu a cikin alkur'ani saboda babin aqida suna na alhafiz mun ce so ɗaya zo to shi alhafizu kalima ta alhafiz ta zo wurare guda wato goma sha ɗaya a cikin alkur'ani ta zo wurare guda goma sha ɗaya a cikin alkur'ani mai girma kamar yadda malaman har da sun ka faɗa to amma wuri uku ne take nuna Allah subhanahu wata'ala abin da ya sama nake son in kawo wuri uku kenan guda sauran guda takwas kenan guda takwas ba sa nuna Allah subhanahu wata'ala to kamar yadda ake karatu irin wannan sai a ce to a bijiro da su ko a kawo su ga irin tsarin da suka so suna Allah hafizan ko mu ce kalima ta hafizan ta zo a cikin alkur'ani wuri guda uku da fatha al-mansub wuri na farko wajen faɗan Allah subhanahu wata'ala man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza kaji wuri na farko wuri na biyu a cikin suratul an'am walau sha Allahu ma ashraku wa ma ja'alnaka alaihim hafiza wa ma anta alaihim biwakil kaga dukkan ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalimata al-hafiz take nufi ko ba haka ba sai wuri na uku a cikin suratul shura fa in a'radu fama arsalnaka alaihim hafiza in alayka illa al-balagh kaga nan duk hafiz ba Allah take nufi ba kuma da fata da fataha kuma ta so sai wuri mai kasra an gane ko a cikin wani karatu da muka yi na sunayen Allah mun nuna kalimata al-hafiz ta zo wurare guda wato tara ne a cikin alkur'ani ba sha ɗaya ba to mun manta da mai jarra ba mu kawo shi ba to sai wuri mai jarra in an ka ce wuri mai jarra wanda ta zo da kasra kalimata hafiz shi ko ta zo wuri biyu a cikin alkur'ani mai girma ina fatan ana fahimta ta ta zo wurare guda biyu a cikin alkur'ani mai girma wuri na farko wato ta zo ne a cikin suratu al'an'am ina fata an fahimci ni inda Allah subhanahu wataala ke cewa qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa 'alayha wa ma ana 'alaykum bihafiz bihafiz kaga ba unta gabace shi ina fata an fahimci ni to sai wuri na biyu ta zo a cikin suratu hud mai kasra kenan shi kuma wajen kissa ta annabi shu'aib ko ba haka ba inda Allah subhanahu wataala yake cewa baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana alaikum bihafiz to wannan sune guda biyu wadanda can ba mu kawo su ba lokacin mun faɗi mai kasra da mai mun faɗi mai fatha ne da mai dhamma ba mu faɗi mai kasra ba a tunani na yadda nake tunani kidan sai da mun to daga tara mun tashi zuwa tara zuwa sha ɗaya saboda masu sauraren mu yanzu mun samu biya biyar to sai kuma suna na alhafizu wanda ya zo a cikin alqur'ani wanda yake mai dhamma ina fata an fahimci to shi mai gomma din nan guda shidda ne tunda mun ce ai sha ɗaya ne gaba ɗaya ko to tunda an samu biyar sauran nawa sauran shidda to mai gomma din guda uku cikin shidda din uku suke nuna Allah guda uku kuma ba Allah subhanahu wataala suke nufi ba waɗanda suke nuna ba Allah suke nufi ba don a fito da su kasan wani in ba an ba da hujja ba ba zai iya yadda ba inda Allah subhanahu wataala ya bada labarin annabi Yusuf yake cewa qala ja'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim kaga annabi Yusuf yace ij'alni ala khaza'inil ard ka sanya ni yace shugaban kasa na wannan lokaci ko shugaban Misra ka sanya ni akan mai kula da taskar arzikin kasa inni hafizun ni mai kiyayewa ne to kaga wannan hafizun nan annabi Yusuf take take nufi ba Allah ba ba Allah subhanahu wataala ba ina fata an fahimci ko ba haka ba wuri na biyu sai a cikin suratu qaf inda Allah subhanahu wataala ke cewa qad alimna ma tanqusul ardu minhum indana kitabun hafiz a wajenmu akwai littafi wanda yake hafiz ko kace mai tsarewa mai tsare ayyukan bayu ko ko littafi tsararre don Allah ya ce bal huwa qur'anu majidun fi lawhin mahfuz duk yana dauka to kaga na hafizul lawhil mahfuz take nufi ba Allah ba ina fata ana fahimta ta sai wuri na uku har yanzu yana cikin suratu qaf wanda ya zo hafiz wajen yawma naqulu li jahannama hal imtala'at wa taqulu hal min mazid wa uzlifat al jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadha ma tu'aduna li kulli awabin hafiz man khashi ma hadha ma tu'aduna li kulli awabin hafiz yawa man khashi ar-rahman bil ghaibi ja'a bi qalbin munib kinan hafiz ya zo da wato li kulli awabin hafiz ya zo da kasra dai hafizin hafizin ne li kulli awabin hafiz awabin hafiz mai kasra ne kenan sai zamanto mai kasara shi nan guda uku ne kenan hafizun mai domma shi za a same shi kenan kusan guda biyar guda biyar to wannan hafizin kenan a kara shi mai kasara mai kasara sai zamanto ya zamanto guda uku ne ko ai guda guda ne muka kawo guda biyu guda biyu aka kawo mai kasara yawa mai kasara guda biyu sai zan guda uku yawa to yanzu sai mu dawo ga mai domma wanda yake nuna Allah subhanahu wa ta'ala ko ba haka Na, ba muna da mun samu biyu mun samu biyu kenan yanzu guda uku a yanzu waɗanda duba Allah suke nufi eh wanda dai wanda suke nuna a- abin nan Allah subhanahu wataala li kulli awabin hafiz ga dukkan mai komawa zuwa ga Allah ai ba Allah ba kenan bawan Allah wanda yake komawa ma Allah subhanahu wataala hafiz mai kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala sai guda uku wadanda suke nuna eh, eh, wa rabbuka ala kulli shay wato wadanda suke nuna Allah subhanahu wataala to na farkon su za a same shi ne wato a cikin suratu hud inda annabi hud yake ce ma mutanensa inna rabbi ala kulli shay'in hafiz na biyu kuma za a same shi a cikin suratu saba inna rabbi ala kulli shay'in hafiz kaga ubangiji da mai kiyayewa ne akan komai me yake nufi Allah subhanahu wataala to sai wuri na biyu wanda yake nuna Allah subhanahu wataala eh shine a cikin eh, suratul eh, abin nan suratul saba suratul saba ولقد صدق عليهم ابليس ظنه كو ولقد صدق عليهم ابليس ظنه تندك امام العاصم da Hamza da Kisa'i da Khalaf sun karanta wala qad saddaqa sun yi ma dalun shadda sauran kuma sun karanta wala qad sadaqa wala qad saddaqa alaihim iblisu dhannahu ko sadaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin wama kana lahu alaihim min sultanin illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi shakk wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz kaga nan tana nuna Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin ka mai tsaro ne akan komai sai kuma wuri na uku shine wanda ya zo eh, a cikin em, eh, suratu shura والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل to kaga abinda da yasa na muka kawo wannan saboda kakka zo kullum in ka ji an ce alhafizu ai Allah ake nufi ko alhafizu Allah duk inda ka zo cikin Qur'ani ka ce alhafizu Allah take nufi akwai lokacin da ba Allah subhanahu wataala take nufi ba wannan min babi ne na aqida mun ka kawo shi Eh, idan akwai sauran eh, istidrakat ko wani bayani insha Allah lokaci zai biyo baya to wannan kalima ta alhafizu da alhafiz a cikin alkur'ani mai girma da kuma yadda ta zo a wurin da take nuna Allah subhanahu wata'ala da wurin da ba Allah subhanahu wata'ala take nufi ba yanzu sai mu zo zuwa ga muhimmancin harda na fata an fahimci ni ahammiyatul hifz na'am abin da yake nuna muhimmancin harda wato a cikin addinin musulunci idan muka duba tun lokacin da alkur'ani ya fara sauka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ummiyina la yaqra'u wa la yaktub larabawa al'umma ce ummiya ko ba haka ba dan Allah subhanahu wataala yake cewa eh, alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya kaga manzo ne wanda la yaqra'u wa la yaktub al'umma sai ita ma ummiya ce duk da yake ba ana nufin dukkan la- ba wani lokacin ana nufin larabawa ba sa karatu ba sa rubutu ba amma mafi yawancin su ba sa rubutu ba sa karatu taglib إذا يو تغليب من باب التغليب هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته تو أولا لوكتي غالبي سنة أنفانيني دا الذاكرة قوالوا قوالوا تحردتي yawanci wake-wake wake-wakensu na jahiliya da sauran ayyamkinsu da na ansabkinsu suna haddace su ne da kwakwalwa dama galibi kamar yadda ake cewa dan adam sauki na sa shi ya lalace yanzu lokacin da aka kirkiro kwamfuta da komai sai mutane suka komai suka aje shi cikin kwakwalwa suka aje shi amma yanzu mutumin da bai san kwamfuta bai san kaza ba komai zai kokari ne ya haddace shi shi yasa zaka ga makafi mafi yawanci galibi suna haddace abubuwa saboda bi saboda su ba su ta hanya wadda za su ajiye wa ko su rubuta ina fata an fahimta to da haka dai alkur'ani asalinsa maqru'un ne mahfuzun fi sudur a haddace ta a cikin zuciya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aya ta sauka da kokarin ya haddace ta yana yawan gaugawan maimaitawa ha Allah ya ce mishi a'a an gane ko la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana ko ba haka ba to kaga wannan yana nuna cewa wato eh, kada manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaugawa wajen zuwa wajen harda domin Allah subhanahu wataala zai taimake shi inna alaina jam'ahu fi sadrika in ka diba cikin sahihul bukhari athar na ibnu abbas inna alaina jam'ahu fi sadrik kenan wato taro da alqur'anin a cikin zuciyarka kaga ma wannan ya tabbatar da cewa ashe zuciya ita ce take harda ina fata an fahimce ni to wannan kenan to idan muka duba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya haddace alqur'ani sahabbai sun haddace alqur'ani wanda yake nuna muna muhimmancin harda balma idan muka zo akwai harda game da abin da ya shafi ma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai hadisi na Abdullah ibn Mas'ud wanda Imam Ibn Majah ya fitar da shi da kuma Imam Tirmidhi da kuma Imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa naddara Allahu ra'an sami'a maqalati naddara Allah kamar Allah ya haskaka domin asalin an-nadir ba an nazir ba domin nazir da za'un ko mu ce zodi shine mai kallo nazir shine abin da yake da haske kuma mai dodon ba mai mai mai dal.
dodon ba yawa mai lodi bari mu ce lodi ko radi
na'am wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira kaga wujuhun waɗansu huskoki yawma idhin a wannan rana nazira suna cike da haske suna cike da ni'ima suna cike da annashuwa da murmushi ila rabbiha nazira suna kallo zuwa ga ubangijinsu to kaga wani bai san da nazira ba na farko da dadun ne na biyu nazira ne sannan da aka ce wujuhun huskoki ba na nufin huskokin su su kaɗai ba a dukkan su za su yi haske amma saboda huska ita ce ake fara ganin shi sa aka yi magana kanta kuma ila rabbiha zuwa ga ubangiji ba wai zuwa ga ni'imar ubangiji ba dan wasu da sun ka zo masu tawili sun ka ce ai an ce ila rabbiha zuwa ga ni'imar ubangiji jam'i ne na- wato wai mufrad ne na eh, na al'ala'u an gane ko fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban to muf- mufradkin shi ila ila rabbiha nadira za su yi kallo ne zuwa ga ni'imar ubangijin su wannan tawili ne da tahrifi na alqur'ani da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an fahimci ni to kenan kalima ta haddacewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace naddara Allahu ra'an Allah ya haskaka huskar wani mutum sami'a maqalati da ya saurare magana ta magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ita ce hadisi na'am ko ba haka ba a wata eh, lafazi sami'a minna hadithan ya saurari wani hadisi gare mu na'am ina fata an fahimci ni sai ce to fa addaha kama sami'aha sai ya isar da wannan sakon kamar yadda ya ji shi kaga wannan yake nuna nuna muhimmancin har da ce hadisi da lafazinsa wanda mas'ala ce ta usulul fiqh yadda ake ruwaito da da hadisi ma eh, ruwaitowa da ma'ana da kuma abinda an ka ruwaito da lafazinsa na'am ina fata an fahimci ni da kuma sharuɗan riwaya da ma'ana da kuma irin yadda ake bi wajen tantancewa da fa'idodin da ake samu wajen tantance lafuzan da an karwaito misali da ma'ana da waɗanda bai halatta ba ma a rawaito su da ma'ana kamar abin da ya shafi ibada kamar salatin manzo sallallahu alaihi wasallam ko at-tahiyya masalan at-tahiyyat ko kuma kiran sallah waɗanda duk ba a rawaito su da ma'ana dole yadda aka yi su haka ne za a rawaito su ina fata an fahimci ni bincike ne mai faɗi a cikin usulul fiqh usul hadis usul نعم اصول الحديث ده اصول الفقه دوكا malaman usul fiqh suna kallon lafazi wajen ciro ma'anarsa malaman hadisi suna son su tabbatar shin wannan lafazin ne saboda zaka iska an yi riwaya daban-daban cikin su wanne ne lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duka ya shafi su to idan muka duba sai yace fa fa addaha kama sami'aha to sai wa- uh, wata riwaya sai ta ce fa ballaghahu sai ya isar da shi a wata riwaya sai ta ce fa hafizahu sai hardace to nan kaga addaha kama sami'aha ya isar kamar yadda ya ji wata riwaya tace fa ballagahu to fa ballagahu ta fi faɗin ma'ana domin isar da saƙon yana yiwa ka isar da shi da lafazin koko ka isar da shi da ma'ana fa hafizahu sai ya hardace ya kiyaye to da shi da fa ballagahu suna da inda sun ka haɗu domin kana iya kiyayewa ka haddace lafazin kana iya kiyaye ma'ana amma kuma fa ballagahu baka isar ba kina sai zama to shi fa ballagahu yana da ma'anar isarwa shi ko hafizahu yana da ma'anar ka kiyaye shi ko haddace shi ko ma'anar shi koda baka isar ba yawa ita ko addaha kama sami a hatar nufin sai ka haddace lafafin to kaga ga sunan sun zo daban-daban to amma yanzu na akwai wata matsala sai wuri to kai kajiya wata riwaya an ce ya isar kamar yadda ya shi wani wuri an ce ya haddace na'am wani wuri kuma an ce kaza to wai ya za a yi duk annabi shi faɗi wannan magana misali sai a ce musu a'a ai ba matsala bane yana yiwa ya faɗi wannan magana a lokaci daban-daban yau ko a mu rayuwarmu akwai lokacin da kake faɗar magana kuma ka faɗe ta a wani wuri kuma ka faɗe ta a wani wuri ko bai yiwa saboda muhimmancin ta kenan wani lokacin tana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa addaha kama sami'aha wani lokaci ya ce fa ballaghahu wani lokaci fa fa- fa hafizahu duka yana iya faɗa a lokaci daban-daban me ya matsala tunda ba ba kwana guda ne yan rayu ba ya faɗi magana shi kenan ya koma ga Allah munasabat suna iya zuwa malami dai ya maimaita magana ko alkur'ani da ka iske wasu ayoyi sun maimaitu iri daya wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqina gashi nan ya maimaitu cikin alkur'ani akwai eh, na cikin yasin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum yuhsimun akwai wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin qul innamal ilmu 'inda allahi wa innama ana nadhirun mubin a cikin suratul mulk ko ba haka ba akwai shi a cikin suratul yunus wa yaqulu mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah akwai wa yaqulu mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin qul asa an yakuna radifa lakum ba'd alladhi tasta'jilun a cikin suratul naml me kake so ko cikin qur'ani da ka iske akwai munasaba amma za a kalli ayoyin da suka gabace da da suka zo baya sai a bambanta har da su kuma a ce to wagga siyakin ta zo ne cikin ma'ana bayani na kaza wagga ta zo ma'ana ne cikin siyakin ma'ana kaza to shikenan wannan ko cikin qur'ani ana samu shi to fa addaha kama sami'aha ko fa hafizahu fa ballagahu duka sun zo hadisi ne kuma ingantacce kamar yadda malamai sun ka tabbatas to kaga wannan ya nuna cewa ashe haddace abu abu ne mai muhimmanci haddace alqur'ani mai girma ko haddace sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kafin mu je gaba saboda mawdu'in namu na san fadi gare shi lokaci ba zai bar mu ba shin wai da har da cewa a haddace abu a sashi cikin zuciya bari in barca cikin kwakwalwa yanzu muka kare wannan da kuma fahimtar ma'ana wanne ne ya fi ko kuma da haddace abu cikin zuciya da kuma rubuta abu ina fata an fahimci ne wanne ne ya fi ka rubuta ka aji wasu su ce a a haddace cikin zuciya ya fi don manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai shi haddace alkur'ani ya bai rubuta shi ba ina fata ana fahimta ta sai wadansu suka ce a'a shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qadiyya shi khassa ce tashi tashi kadai don shi ummi na kuma dan Allah ya tsare littafin sa dama Allah dai in yi tsare alqur'ani zai tsare shi ta kowace fuska amma yayi niyyar daga cikin hanyoyin da zai tsare alqur'ani daga suka ta kafirai shine yasa manzo bai iya rubutu bai iya karatu ba wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idan lartaba al-mubtilun ba kasance kana karatu ba kafin alkur'ani kuma ba za ka rubuta shi da hannunka ba don kan makarita su ce koya ba aka yi to kenan wannan qadiyya ce khassa kenan cewa har da cewa cikin zuciya yafi ba ba ba a saka musu ba na fata an fahimci sai sun kace a ai ana cewa man hafiza hujjatun ala man lam yahfaz wanda ya hardace hujja ne akan wanda bai hardace ba ko ba haka ba aka ce to wanda ya rubuta da kuma wanda ya haddace wanda ne suka ce wanda ya haddace tun da shi yana iya kawo shi aka ce to ai shi yana iya mantawa shi ko zai iya doka shi to ko ne da yayi kokarin nasarkin mazhaba shi waɗanda waɗansu ma suna kafa hujja da waɗansu baitutuka su kawo su don saboda su nuna cewa ilimi na haddacewa shine ilimi ba na rubutu ba imamu shafi'i yana da baitutuka yake cewa ilmi ma'i haythu ma yammamtu yatba'uni qalbi wi'a'un lahu la batnu sunduqi فإذا كنت في البيت كان العلم فيه معي وإذا كنت في السوق فإن العلم في السوق علمي معي yace ilimi na yana tare da ni haifu ma yammamtu duk inda nan nufata shine yammama ai qasada Allah ce wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi haifu ma yammamtu taimama ba da aka samu ai qasdu turab ne karin face kasa dan kai dahara da ita kawai ce to ita taimama ina ta samu asali fata yamma musa idan tayyiban ilmi ma'i ilmi na yana tare da ni haifu ma yammamtu duk inda na fuskanta yatba'uni yana bina qalbi zuciyata wi'a'un lahu tana da burgami na ajiyar ilmi shine wi'a abinda ake aji abu ko fa bada abi awiyatihim qabla wi'a'i akhi lamma gashi imamu shafi ya nuna dai yawwa zuciya kalbi wai'a'un lahu zuciya ita ke haddacewa ya ce labatsan sanduki ba irin kamar iliminsa ba cikin cikin sanduki za a cewa ba sanduki kamar mu ce akwati ana cewa akwati ana cewa sanduki ma'ana iliminsa ba cikin akwati yake ba cikin littattafai labatsan sanduki fa idza kuntu fil baiti kana al-ilmu fihi ma'i idan ina gida to ilimi na yana gida tare da ni wa idza kuntu fi suqi fa inna al-ilma fi suqi idan na tafi kasuwa kuma ilimi na yana kasuwa kenan ni duk inda nake ina haddace ababe na sai suka kawo wannan hujja waɗansu kuma suka tafi ce a ai rubutawa yafi dalilin su kuma suka ce imamu shafi'i na ɗansu baitutuka cikin hadda yake cewa rubutawa al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibal al wathiqa wa min al hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha bayna al khalaiq tariqa yace al ilmu saydun ai shi ilimi kamar farauta ne ka saidina kenan wal kitabatu qaiduhu abinda ke daure abinda an kayo farota na ilimi shine rubutu ko ba haka ba yace to qayyid suyudaka bil hibal al wafiqa ka daure abinda ka farauto da wato igiyoyi masu karfi yace wa min al hamaqati yana daga cikin wauta an tasida ghazalatan ka je ka farauto ghazala wato barewa wata turkuha bainal khalaiqi taliqa kamar ta tsankanin mutane tana yawo kaga za a kame ta ko a kashe ta to haka ilimi abinda ka rubuta ka samu wuri ka buye shi ka ajiye shi sai su wadanda suka ce a'a ai imamu shafi'i duk da yake shi ke dan rubai tuttuka ya ba nuna cewa har da da hadda cewa da zuciya tafi wasu bai tuttuka ya faɗi illar rubutu dan ya ce alayka bil hifzi dunal jam'i fi kutubin fa inna lil kutubi afatun tufarriquha فالنار تحرقها والماء يغرقها والفأر يخرقها واللص يسرقها imam shafi yace alayka bil hifzi na hore ka da harda dun al jam'i fi kutubin banda hada cewa a cikin littattafai fa inna lil kutubi afatun tufarriquha domin su littattafai suna da afat jam'i ne na al'afa da alhamza ne afa jam'in shi afat illoli tufarriquha wanda suke halakar da littattafai su halaka su lalata su na farko fa inna lil kutubi afatun tufarriquha fal ma'u yughriquha ruwa in sun kazo sun kai iskilita kwai an kai ambaliya za su yi gaba da su ko kuma makiya ma in sun kazo sun kai iskilita fai kamar yadda eh, kafir- kafirai ta tara da sauran waɗanda suka yaƙi Baghdad suka zo suka ɗauki littafin musulmi suka zuba cikin nahar Dajila da sauransu kuma yadda suke abin ka falma'u yughriquha wan falma'u yughriquha wan naru tahriquha kuma bara kenan yawwa in an kai gobara ko a kunna musu wuta da gangan irin yadda aka yi ta kona maktabobin musulmi lokacin da kafirai suka yi ta shigowa suna mamaye kasashen musulmai sai su kona littattafan ku makatibkin ku falma'u yagriquha wa alayka bil hifdh duna al jam'i fi kutubin fa inna lil kutubi afatun tufariquha fan naru tahriquha wal ma'u yagriquha wal fa'ru yakhriquha al fa'ru biya bera ko mu ce kusu Ah.
ya khriquha sai ya sa bakin shi ya kintse ya kintse ya kintse ko da ka bude littafi sai ka iske rabi duk beraye sun ce ko sun canje waɗansu wurare tsakiya don bakin ciki sai su canje tsakiya tsakiya tsakiya su bar maka can sama da ƙasa ya ce wallissu ya sirikuha barawo kuma yana sacewa allissu barawo jam'in shi allusus sai ya sace wallahi to shi yasa ake cewa akwai wani babban malami ya je ya yi karatu a wani wuri tun lokacin da babu motoci sai ya ɗauko littattafansa sai ya aza saman jako- jakuna ko jakkai ya taho da su sai yan fashi suka tare shi aka tare malam aka duba aka duba malam babu kuɗi tun da kasa almajirai na'am aka diba dai mallan daga dan guzurin shi na cin abinci irin-irin yan ka- abincin da ya dauka sai littattafai ba komai gidan sai shugaban yan fashi ya ce to a kora masa da ja- jakuna da littattafai sai mallan ya ce a karatu na na wanda na zo da shi ya ce a karma kalla ba karatun ka na ba karatun ka ce wanda ka yi shi na cikin kanka amma wanga mun da shi ya ce tun daga nan dan fashi ya bashi ilimi bai taba yadda ba abin da yake da muhimmanci bai haddace shi ba yana kallo suka tafi da jakuna suka je suka sayar da littafin to kaga imamu shafi'i ya faɗi illa wato ta rashin wato haddacewa a da cikin malaman mu akwai wanda barawo da ya ɗauki sak ɗin nashi da ya ga shi barawon wannan mai mutunci ne da ya ga littattafai ne sai kashi nan gidan tele na bakwai yawa ya ya ce ce wani malami ya yadda littattafai ya yi birnin tafai to ai ya kyauta tun da ya ga alamun dai babu wani amfani da za su yi mishi Na.
kuma wani ma ya fi son yi tun da bai ga- ba zai amfani da su ba malami ma ba zai amfani da su ba to Allah ya kyauta Na.
to kaga wannan ya nuna mu da cewa ashe lokaci yana ta eh, lokaci yana ta- wasu kuma wasu- suka ce ma kutiba ma ku- eh, ma kutiba qarra wa ma hufiza farra Farra.
ma kutiba abinda aka rubuta qarra ya tabbata wa ma hufiza abinda an ka hardace farra zai gudu ma'ana ya gudu to amma duka irin waɗannan abubuwan sai malamai suka shiga tsaka tsakiya suka ce wanda Allah ya bashi ikon biyu to yayi biyu din yafi dabtu sadri wa dabtu kitaba wa da zamu zo cikin ilimin hadisi da ilimin alqur'ani da mu yi bayani kan shi kenan wanda Allah ya bashi ikon haddacewa ya haddace kuma ya rubuta ko ya rika littafi wallahi daidai ne tunda idan ya samu matsala cikin kwakwalwa zai iya kuma ma littafi ya duba babu wata matsala kuma wasu suka ce ah, abin nan al- al'ilmu fil ra'as wa laysa fil kurras fil kurras eh na'am kamar eh, litta ilimi yana cikin kai to kaga su waɗanda suka cikin kai sun ce kwakwalwa hamallan sai mun koma muna ce mun ce fil qalbi eh nan nan sun yi amfani da usulubin larabci da abin da ake kira eh, Jinas.
as- jinas kawai shine suka yi amfani da shi na to ala ayyati hal dai waɗansu suka shiga tsakiya wanda Allah ya bashi ikon haddacewa kuma ya rubuta to ya haɗa biyu yafi wanda Allah bai bashi ikon rubutu ba saboda waɗansu aka iske rubutu yana ba su wahala ko kuma makaho shi ya za a iya rubuta to ya haddace shi ya fi wanda kuma Allah bai bashi ikon haddacewa ba amma dai Allah ya bashi ikon rubutawa to ya rubuta shi kenan sai a bar mutane akan kowane akan halin shi wanda Allah subhanahu wataala ya bashi Na'am.
to kaji dai abinda eh, mazhabar da dai malamai suka dauka sun kai al- abinda ake kira at-tafsil fil fatwa ka san fatwa wani lokaci ba a zo a ce abu haram ne ko halal kai tsaye sai an duba tana yiwuwa ga wani halal ne wani ga haram ne cin mushe halal ne ko haram sai ka ce a'a a gaya muna mutum yana cikin gari ga abinci haramun ne yana daji a cikin sahara babu abinci halal ne labudda bitambi masu ba da fatawa su dinka hattara wani lokaci in mutum zo ma da fatawa sai ka dan bincika ka je in babu wani abu kewaye da fatawar yana iya zaman tuwa halat yana iya zaman tuwa haram to amma wane huska yake zama tuwa halat wane huska yake zaman tuwa haram kaga duka dan wani dan dalibai ilimi ba sa wani lokacin hankalta musu da masu fatawa sai ka je ka bada fatawa dama wani son ɗaya kai ka ce mai haram na ko kuma ka ce mai halat ne amma alhali akwai wasu abubuwa karkashi waɗanda bai bincike su ba saboda dama an dace da abin da ransa yake so to wannan akramakallah abin da yake nuna mana muhimmancin har da kenan a cikin musamman alkur'ani da kuma sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam da kuma irin yadda aka tattauna malamai inda hadda take da kuma muhimmancin ta wanne ne yafi da sauransu dan ya kamata mu dakanta kenan sati mai zuwa idan Allah ya sa akwai rayuwa sai mu zo mu karasa wannan maudu'i mu ga nau'uka na harda yadda malamai suka kasa har da misali ta fuskar wato ita karan kanta har da gaba ɗaya a duniya sannan kuma da irin yadda su malaman alkur'ani suke bayanin har da da malaman hadisi da kuma abubuwan da ya kamata a ce mutum ya yi kokari ya haddace su sannan kuma da irin ƙalubalen da musamman karatu na har da yake fuskanta ko ce na alkur'ani da kuma da addinin musulunci a kasashen musulmai da kuma ba kasashen da ba na musulmai ba insha Allah ta'ala in Allah ya bamu iko abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu kun ga dai yace karatu yau yayi daɗi aka yi ta fafatawa muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya saka malam da alkhairi da kuma ba mu ikon amfani da wannan abubuwa da muka saurara kuma kun gade karatun a farko-farko yake wato sai rana juma'an Allah ya kai mu da safe daidai karfe tara na safe zuwa karfe goma za a ci gaba da wannan karatu malam Allah ya saka da alkhairi kuma muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kara wannan gidan tele na banfere albarka da ma'aikatansu da mu baki daya Allah subhanahu wata'ala muke roƙo ya biya mana bukatun mu na alkhairi ka gafarta mana kurakuran mu ka samu cika da imani amin Allahumma a'izz al-islam wal muslimin amin wa azilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadak al-muwahhidin amin اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما آمين. صليت على إبراهيم آمين. وعلى آل إبراهيم إنك آمين. حميد مجيد آمين. اللهم بارك على محمد آمين. وعلى آل محمد كما آمين. باركت على إبراهيم آمين. وعلى آل إبراهيم آمين. إنك حميد مجيد آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته